إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake taruwa a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan unguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna uku ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga uku ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul hashir wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعصهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci banin nadir da cewa su fita su bar garin madina bayan cewa sun yi alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zamna a garin madina da shi da su kuma duk abin da ya taso na saɓani na rayuwa ko ko duk wata rigima da ta taso za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su samu su ga sun yi maganin wannan matsalai ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban shi ya kashe wasu mutanen madina guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajensu da cewa su kawo abin da suke da nadiya domin a samu a kashe wannan rigimai bayan haka sai suka yi kokarin su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan cewa sun rige sun kafirce mu Allah kuma sannan ga su a matsayinsu na yahudawa kuma sannan ga su sun kare alkawalin da suka yi tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka har sun shirya makirci kuma suna so su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da manzan Allah ya aika musu da cewa lalle maza maza su tashi su bar garin Madina domin su tai garin Sham sai munafukan Madina suka ce musu kada ku hita ku zamna ku yi zaman ku a garin Madina ko da ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku hita kada ku hita munafukai suka mai hudawa alkawalin cewa ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora su to su za su zamna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ita tare gaba daya idan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi yahudawa to munafukai suka yi alƙawalin cewa za su kama ma yahudawa domin a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan munahicin da da su munafukai suke gaya ma yahudawa cewa ko da manzan Allah ya hidda su za su fita tare da su ko da manzan Allah ya so ya yaƙe su munafukai sun ma yahudawa alkawalin cewa za su tsaya su kama ma yahudawa yaƙi tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne sai allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wahayi yana gaya ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda munafukai suke ma yahudawa alkawalin cewa za su kama musu su yaƙi kuma sannan idan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kora su za su fita tare da su sai Allah yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu shin baka gani ba zuwa ga wa'anda suka yi munahici yaquluna li ikhwanihim suna fada ma ƴan uwansu alladina kafaru min ahli alkitab wa'anda suka kafirce daga ma'abuta littafi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum idan aka fitar da ku daga garin Madina lanakhrujanna ma'akum mu ma za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan kuma sannan ba za mu ma wani biyayya ba a game da ku har abada wa in qutiltum lanansurannakum suka ce kuma tabbas lalle idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe ku tabbas kau za mu taimaka muku wallahu yashhadu innahum lakadibun sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah kau mai sani ne mai shaida ne akan cewa su ƙarya suke yi sai Allah yake cewa la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ko da ko an fitar da yahudawan banu nadir daga madina to su munafukai ba za su fita tare da su ba wala in qutilu la yansurunahum sannan idan ma an yaƙi yahudawa tabbas kau su munafukai ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum layuwallunna adbar Allah madaukakin sarki yace su munafukai koda ko sun kama ma yahudawa an yi yaki layuwallunna adbar za su juya baya ba za su tsaya a kwafsa ba tare da su thumma la yunsarun Allah madaukakin sarki yace sannan kuma ba za a ba su nasara ba sai Allah yake cewa la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ai da yahudawa da munafukai sun yi tsoron masu imani akan Allah madaukakin sarki la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah da yahudawa da munafukai a zukatansu sun yi tsoron masu imani game da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun hakan ta faru da su ne saboda su wasu mutane ne da ba su fahimta al'amurra sai Allah yake cewa la yuqatilunakum jami'an da yahudawa da munafukai ba za su taɓa yin yaƙi tare da ku ba gaba ɗaya illa fi ƙuran muhassanatin sai a cikin wa'ansu alƙaryu wa'anda aka katange aumin wara ijudur koko ta bayan katangu ba a suhun bainahum shadid lalle yaƙi a tsakaninsu mai tsanani ne Allah ce tahsabuhum jami'an da yahudawa da munafukai sai ka yi zaton kamar su wasu mutane ne wanda kansu haɗe yake wa qulubuhum shatta alhali zukatansu kaurarraba suke zalika bi annahum qaumun la yaqilun hakan ta faru da su ne saboda su wasu mutane ne da ba su hankalta abun da ke akwai a tsakaninsu na adawa kamatal shaitan kamathalin ladina min qablihim qariban da su yahudawan da su munafukai kamar misalin mutanen da suka gabace su ne ba da wani lokaci da ya wuce ba zaqu wa bala amrihim sun ɗanɗana kudar azabar aikin da suka aikata walahum azabun alim Allah madaukakin sarki yace kuma a ranar tashin alkiyama suna da azaba wadda take mai radadi ce kamatalin shaitan Allah yake cewa su misalin munafukai da suke ma yahudawa alƙawalin cewa za su taimaka musu sai Allah ce kamatalin shaitan su munafukai yanda kasan misalin shaidan ne idh qala lil insani kfur lokacin da zai zo ma dan adam sai ya ce mishi ka kafirce falamma kafara lokacin da mutun ya kafirce qala inni bari'un mink sai shaidan ya ce ni na barranta daga gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron ubangiji na wanda yake ubangijin halittu ne gaba ɗaya fa kana aqibatahuma Allah madaukakin sarki yace sai ƙarshen al'amarin ya kasance annahuma finnar da shedan din da mutumin da shedan din ya batar khalidina annahuma finnari khalidaini fiha da shaidan din da mutumin da ya bi shaidan din sai Allah ce ƙarshen al'amarin za su shiga wuta ne suna masu dawama a ciki wa zalika jazaa'u zalimin Allah madaukakin sarki yace kuma wannan shine sakamakon mutane wa'anda suke azzalimai ne a wannan ayar da Allah yake cewa alam tara ilal ladzina nafaqu munafukai sun ma yahudawa alkawalin cewa tabbas idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora su daga madina to su ma za su fita tare da yahudawa su bar garin madina kuma sannan idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi yahudawa munafukai sun musu alkawalin cewa za su kama musu a yaƙi sannan wala nuti'u fikum ahadan abada sannan suka kullata cewa ba za su saurari duk wani mutum ba da za ya ce musu kada su yi ma yahudawa kada su bi yahudawa ko ku kada su kama ma yahudawa a yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wahayi yana tona ma munafukai asiri sai Allah yake cewa wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yake cewa lalle su munafukai mutane ne wa'anda suke maƙaryata ko da ku an hidda yahudawa ba za su fita tare da su ba ko da ku an yaƙi yahudawa su munafukai ƙarya suke yi ba za su yaƙi masu imani ba tare da yahudawa a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa alamtara ilal ladina nafaku sai allah yake cewa wala nuti'u fikum ahadan abadan munafukai suka yi alƙawalin cewa ba za su saurari duk wani mutum ba da za ya ce musu kada ku bi kada ku bi yahudawa ko kada ku taimaka ma yahudawa al'imamu shaukani yake cewa wala nuti ufikum abadan ahadan abadan ba za mu saurari wani mutum ba da za ya ce kada mu kama muku a yaƙi masu imani al'imamu shaukani ya ce alkhitabu muwajjahun li muhammadin wa kullu man yasluh ma'ahu da suke cewa wala nuti'u fikum ahadan abadan ba za mu saurari wani ba balle hammu mushi da'a akan cewa kada mu kama ma yahudawa a yaƙi masu imani sai al'imamu shaukani ya ce kamar suna suna yin maganan ne suna nihin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su ya kada su ya su kama ma yahudawa yaƙi to su ba za su saurari abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ba wa kullu man yasluh ma'ahu da duk wani mutum wanda idan yayi magana za a ji maganar shi to munafukai sun ɗauki alƙawalin cewa ko da ko wani babba ya yi magana ba zai hana maganar shi ba ta sa su kama ma yahudawa a yaƙi masu imani a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa min ahlil kitab na daga ma'abuta littahi ana nufin da shi yahudu banin nadir su ne yahudawan banin nadir kamar allah yana mana bayanin cewa shin baka gaba wa'anda suka yi ma yahudawa na banin nadir wa'anda suka yi munahici suke ce ma yahudawa za mu taimake ku a yaƙi masu imani kuma sannan idan masu imani sun fitar da ku mu ma za mu hita tare da ku mu bar garin madina min ahlil kitab sai ya kasance ana nihi da shi yahudu banin nadir wa'anda suka tafi a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai ibnu jaririn tabari akwai al'imamu samarkandi a cikin littafin shi tafsiru samarkandi da al'imam ibnu ashur a wa'anda suka ce a ƙarƙashin wannan ma'ana cewa min ahlil kitab ana nihi da shi yahudawan banin nadir akwai ibnu abbas da kwai mujahid yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su a cikin tafsiransu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ai koda a ce su munafukai sun ma yahudawa alkawalin cewa idan an fidda ku daga madina za mu fita tare da ku idan masu imani sun yaƙe ku za mu kama muku a yaƙi don a sai allah ya ce innahum lakadibun su maƙaryata ne to dan Allah ya tabbatar maka da cewa su makaryata ne sai Allah ce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum idan ma an fitar da yahudawa to munafukai ba za su hita ba tare da yahudawa su bar madina wala in qutilu la yansurunahum haka kuma koda an yaƙi yahudawa su munafukai ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum laiwallunnal adbar Allah ya ce kai su munafukai koda ko sun taimaki yahudawa a wajen yaƙi Allah ya ce laiwallunnal adbar za su juya baya thumma la yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba ba za a ba su nasara ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum idan an fitar da da yahudawa to munafukai ba za su hita ba su bar garin madina tare da wa'annan yahudawan al'imamu shaukani yake cewa wa ƙarƙan al'amru kazalik yake cewa al'amarin kau ya kasance kamar haka fa innal munafiqina lam yakhruju ma'a man ukhrija min al yahud su munafikai lokacin da aka hidda yahudawan banin nadir daga madina bu su hita tare da su ba wahum banun nadir wa man ma'ahum su ne banun nadir da wa'anda suke tare da su walam yansuru man qutila min al yahud haka munafukai bis taimaki ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su daga cikin Yahudawa wahum banu quraizata wa ahlu khaybar su ne mutanen banu quraiza da ahlu khaybar wannan al-imam shaukani ya hakaito wannan maganan ne a ƙarƙashin tafsirin shi da yi ma wannan aya da Allah ya ce su munafukai maƙaryata ne mai tambaya zai iya tambaya ta yaya aka gane cewa su makaryata ne tunda sun yi alkawalin cewa za su taimaki yahudawa a yaƙi masu imani amma allah ya ce su makaryata ne to shine allah zai kawo maka dalili mai nuna cewa su makaryata ne sai allah ce la in ukhriju idan ma an fidda yahudawa su munafukai ba za su fita tare da yahudawa ba kuma sannan idan ma an yaƙi yahudawa su munafukai ba za su kama ma yahudawa a yaƙi masu imani ba a ƙarƙashin wannan ayan la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum ibnu ashur yake cewa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ukhriju wa qutilu idan aka fitar da su ko aka yaƙe su ibnu ashur yake cewa damirin yana komawa ne ilal ladina kafaru min ahlil kitab sai a kaddara cewa la in ukhrijal ladina kafaru min ahlil kitab wa qutilal ladina kafaru min ahlil kitab sai ya kasance damirin yana komawa ne ga yahudawan da aka ba da al yahudawan da Allah madaukakin sarki ya ba littahi cewa ko da ko an hidda su ko an yaƙe su munafukai ba za su kama musu ba domin a yaƙi tare da masu imani ibnu ashur yake cewa sai ma'anar ta kasance alladina lam yukhruju wa lam yuqatal wa hum banu quraiza wa khaybar sai ya kasance wa'anda ba a fitar da su ba sannan wa'anda ba a yaƙe su ba su ne mutanen quraiza da mutanen khaybar wa amma banun nadir faqad ukhriju qabla nuzuli hadhihi sura su banun nadir tun kamun wannan surar ta sabka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rige ya kora su daga garin Madina fahum ghairu ma'niyina bi hadha al-khabar al-mustaqbal wannan maganar da Allah madaukakin sarki yake cewa la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yunsarun ana nihin da cewa sauran yahudawan banu quraiza da banu khaybar saboda su banu nadir an rage an kora su daga garin madina tun kamun wannan surar ta sabka sai ya kasance wal ma'ana abinda ayar take nihi la in ukhrija baqiyatal yahudi fil mustaqbal la yakhrujuna ma'ahum su munafikai koda ko anan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kori sauran yahudawa daga madina to su munafikai ba za su fita tare da yahudawan ba wala in qutilu fil mustaqbal la yansurunahum idan ma an yaƙi sauran yahudawa a nan gaba to su masu imani ba za su kama musu ba domin a samu a yaƙi masu imani tare da su wannan magana a ibnu ashur ya hakaito ta ne a cikin littafin shi na tafsiri a ƙalƙashin wannan aya la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum kamar Allah maɗaukakin sarki yana cewa su maƙaryata ne saboda cewa ba za su taɓa taimakon yahudawa ba ko an fidda su ko an yaƙe su sawa'an yahudawan banu nadir ne ko banu quraiza ko ma wa'anna irin yahudawa ne Allah ya ce innahum lakadibuna munafiqai ƙarya ce suke yi babu yadda za a yi su taba kama ma yahudawa a yaƙi masu imani sai Allah yake cewa thumma la yunsarun sannan ba za a ba su nasara ba anan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa thumma la yunsarun akwai magana guda uku ta malaman tafsiri magana ta farko thumma la yunsarun sai ya zamanto cewa thumma la yunsarul kuffaru ba'da zalika sai ya kasance duk kafiran da za su yaƙi tare da masu imani Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ba su nasara ba wa'anda suka ce a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai ibnu jarir da al-imamul makki a cikin littafin shi alhidayatu ila bulughin nihaya da al'imamul wahidi a cikin littafin shi alwasil ma'ana ta bi thumma la yunsarun sannan ba za a ba su nasara ba malaman tafsiri suka ce ma'anar ta sai ya kasance la yunsarul munafiqun sai ya zamanto cewa su munafikan ba za a taba ba su nasara ba ko da ko sun kama ma yahudawa an yaƙi masu imani sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba za ya ba su nasara ba ko da ko da munafukai da yahudawa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin cewa an yaƙi masu imani ma'ana ta uku da malaman tafsiri suka hakaito a nan waƙila layun sarun sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ba za a ba su nasara ba sai ya kasance layun sarul munafiquna walal yahud sai ya kasance ma'anar ko da ko da yahudawa da munafukai sun hada ƙarfi da ƙarfe domin a yaƙi masu imani to layun sarun kamar Allah yana lallashin masu imani ne cewa su kwantar da hankalinsu ko da ko da yahuda da munafukai sun hada kai to Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ba su nasara ba waɗanda suka tai a ƙalƙashin wannan tafsirin akwai al'imamul biqa'i akwai al'imamul sharbini a cikin littafin shi tafsirul sharbini sannan akwai al'imam ibn ashur wannan kuma ita ce maganar da ta inganci sun malayun sarun sai ya kasance da yahudawan da munafukan ko da ko sun haɗa kai don a yaƙi masu imani to allah maɗaukakin sarki ba za ya taɓa ba yahudawa da munafukai nasara ba akan akan masu imani sai Allah madaukakin sarki yace la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah da yahudawa da munafukai sun hi tsoron masu imani a cikin zukatansu game da Allah madaukakin sarki zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda su wasu mutane ne wa'anda ba su fahimta al'amurra a nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah bayan Allah ya gaya mana cewa su munafukai ƙarya suke yi ba za su taɓa kama ma yahudawa a yaƙi masu imani ba bayan allah ya tona musu asiri yanzu kuma don allah ya ƙara kwantar ma masu imani da hankali sai aka ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah ai da munafukai da yahudawa sun ma tsoron masu imani akan allah maɗaukakin sarki don a nuna ma masu imani cewa ai koda sun haɗa ƙarfi da ƙarfe sun yaƙe su to tsoro ya rige ya cika zukatansu ba za su iya tunkarar masu imani ba domin har su ci galaba a kansu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa fi su durihim a cikin zukatansu a nan da Allah ya ce fi su durihim a cikin zukatansu to zukatansu wa ake nihi a nan akwai malaman da suke ganin cewa damirin yana komawa ne zuwa ga munafukai kuma zuwa ga yahudawa sai ya kasance da yahudawa da munafukan fi sudurihim sun hi tsoron masu imani a cikin zukatansu game da Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka tai a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai ibnu atiya akwai ibnu juzai da ibnu ashur sai Allah yake cewa zalika bi annahum la yafqahun me yasa yahudawa da masu imani suka hi tsoron masu imani akan Allah madaukakin sarki sai Allah ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda su wasu mutane ne ba za su taba gane cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi ne ya kamata a ji tsoro saboda shi ne yake da azaba shi ne yake da wuta shi ne yake da uƙubar da ya tanada ga dukkanin mutanen da suke saba ma Allah ko suke saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki dan ya ƙara kwantar ma masu imani da hankali bayan Allah ya gaya ma masu imani cewa su mutane ne da suna tsoronku har ma sun yi tsoronku game da Allah maɗaukakin sarki sai Allah yake cewa la yuqatilunakum jami'an wannan ma dillalla ne Allah yake yi ma masu imani cewa la yuqatilunakum jami'an su yahudawa da munafukai ba za su taba yakan masu imani a tare ba illa fi quran muhassanatin sai a cikin wasu alƙaryu wanda aka katange ko aka katange su da itacen dabino ko ko sai a cikin wani wurare wanda akwai malaba su masu yahudawa da munafukai ba za su taba ya kan masu imani ba sai akwai wuri inda akwai malaba ko ko wurin da ke akwai itacen dabino ko ko wurin da dama katange yake saboda su tsoro gare su idan an kwafsa da su da masu imani sai su laɓe sai Allah yake cewa la yuqatilunakum jami'an ba za su taba yakar ku a tare ba illa fi quran muhassanatin sai a cikin wasu alƙaryu wa'anda aka katange aw min wara'i judur koko ta bayan katanga saboda tsoronsu sun hisan idan za su yaƙi da masu imani ya kasance akwai katanga tsakaninsu da masu imani saboda su samu su zanƙi laɓewa sai allah maɗaukakin sarki yake cewa illa fi ƙuran muhassanatin aw min wara'i judur a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa la yuqatilunakum kum a nan wannan damirin yana komawa zuwa ga wane ne malamai suka ce damirin yana komawa ne zuwa ga yahudawa kuma yana komawa zuwa ga munafukai wannan kuma shine abin da malaman tafsiri suka tafi a kan shi kamar ibnu atiya da al'imamun nasafi a cikin littafin shi tafsirun nasafi da al'imamun ras'ani a cikin littafin shi da aka fi sani da tafsirun ras'ani da al'imamun kasimi a cikin littafin shi wanda aka fi sani da tafsirun kasimi sai ya zamanto cewa layu katilunakum jami'an da yahudawa da munafukai ba za su taɓa yaƙar masu imani ba sai a cikin wasu alƙaryu wa'anda aka katange koko a cikin wuri wanda akwai katanga a ba katangu a wurin saboda su samu su zanƙi laɓewa sai Allah yake cewa ba suhum bainahum shadid yaƙi a tsakaninsu abu ne wanda yake mai ƙarfi a nan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ba a suhun bainahum shadid yahudawa da munafukai yaƙi a tsakaninsu abu ne wanda yana da ƙarfi sosai al'imamu zamakshari yake cewa sai ya kasance ya ni annal ba'asa shadid ai tsananin ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki alladhi yusafu bihi tsananin ƙarhin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba asuhum bainahum shadid al-imam az-zamakhshari yace idza qtatalu in ya kasance tsakanin yahudawa ne da munafukai za a yi yaki to sai Allah ya ce ba asuhum bainahum shadid anan zaka ga cewa su wasu mutane ne da yaki a tsakaninsu yana tsanani saboda kowa yana da ƙarfi da yahudawa da munafukai amma sai al'imamu zamakshari ya ce walau ƙatalukum lam ya buƙalahun zalikal ba'asu shari amma duk da ƙarfin masu yahudawa da ƙarfin munafukai idan suka yaƙi masu imani za ka ga cewa wannan ƙarhin ba su da shi saboda allah maɗaukakin sarki ya rige ya je wa tsoro a cikin zukatansu sai allah maɗaukakin sarki ce zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda su wasu mutane ne wa'anda ba su hankalta ba su gane cewa makiyinka ba zai taɓa kama ma a yaƙi wani makiyinka na daban ba saboda da yahudawa da munafukai dukansu makiyan juna ne su yahudawa suna ƙin munafukai su kuma munafukai suna ƙin yahudawa don haka ƙiyayya guda bi ba za ta taɓa ƙarhi da ƙarhe ba domin su yaƙi wata ƙiyayya guda sai allah maɗaukakin sarki yake cewa ka matsalin ladina min qablihim qariba ai misalin yahudawa da misalin munafikai kamar misalin alladina min qablihim wa'anda suka gabace su qariban ba da wani lokaci mai jimawa ba anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin yahudawan banu qainuqa ne da quraish su quraishawa Allah maɗaukakin sarki ya ba masu imani galaba akan kafiran ƙuraishawa lokacin da aka zo gwabzawa tsakaninsu da masu imani a yaƙin badar haka su ma banu ƙainuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su ya fidda su daga garin Madina sai Allah yake cewa kamathalil ladina min qablihim qariba ai misalin yahudawa da misalin munafukai kamar mutanen kuffaru quraishi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba masu imani galaba a kansu da yahudawan banu qainuqa su ma Allah madaukakin sarki ya ba masu imani nasara a kansu kamar nan Allah madaukakin sarki yana kwantar ma masu imani da hankali ne ya ba masu imani nasara akan kafirran quraishawa sannan ya ba masu imani nasara akan yahudawan banu qainuqa sai Allah yake cewa to su ma yahudawan banu nadir da munafikai Allah za ya ba ku nasara a kansu za kuwa bala amrihim sun ɗanɗana kudar al'amarinsu na saba ma Allah da manzan Allah da suka yi sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka matsalin shaitan misalin alƙawalin da yahudawa da munafukai suke yi ma yahudawa to kamar misalin shaidan ne lokacin da shaidan zai zo sai ya ce ma ɗan adam ka kafirce lokacin da mutum ya kafirci ya rabu da imanin shi sai shaidan ya koma gehe ya ce mushi inni bari ummink ni yanzu na barranta da ni da kai da ni da kai mun yi uwani ware naki saboda ka kafirce ma Allah inni akhafu Allah rabbal alamin sai shaidan ya ce ni ina tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce walahum azabun alim su suna da azaba wadda take mai radadi ce anan da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka matsalin shaitan sai ya kasance ka matsali wa'udil munafiki na ma'al yahud misalin alkawalin da munafukai suke yi ma yahudawa na cewa za su taimake su a yaƙi masu imani to kamar misalin shaidan ne lokacin da zai ce ma ɗan adam ka kafirce bayan ya kafirce sai shaidan ya ce ni yanzu ba tare da kai nake ba ni ina tsoron Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka tai a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai al'imamu thalabi da al'imamu wahidi a cikin littafin shi alwasid da ibn al-jauzi da al'imamu ras'ani dukkaninsu sun tafi cewa sai ya kasance ka matsalin ladi ka matsalin shaidan misali ne Allah yake badawa na misalin munafukai da suke ce ma masu imani da suke ce ma yahudawa za mu taimake ku sai Allah ya ce ai misalin munafukai kamar misalin shaidan ne lokacin da zai ce ma dan adam ka kafirce bayan ya kafirce sai Allah madaukakin sarki sai shaidan ya ce ya barranta gare shi magana ta biyu da malaman tafsiri suka hakaito a ƙarƙashin faɗar Allah maɗaukakin sarki ka masalin shaitan kamar misalin shaitan ne lokacin da zai ce ma mutum ka kafirce sai ya kasance ai misalin da yahudawa da munafukai suke yi ma junansu alƙawalin cewa za mu taimaki juna to kamar misalin shaidan ne lokacin da zai ce ma dan adam ka kafirce wa'anda suka ce a karkashin wannan tafsirin kuma akwai muqatil bin sulaiman akwai az-zajjaj da al-imam al-maki a cikin littafin shi an-nihayatu a cikin littafin shi an-nihaya akwai al-imam az-zamakhshari akwai al-imam al-baydawi akwai al-imam an-nasafi amma ibnu ashur a karkashin wannan aya yake cewa kamathalish shaitan idh qala lil-insani kfur kamar misalin shaidan ne su munafukai misalinsu kamar misalin shaidan ne lokacin da zai ce ma mai imani ka kafirce ibnu ashiru yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar malaman tafsiri suna hakaito wata ƙissar wani malami wanda ya yi ma wata ɗiya ciki allah ya sawaƙe bayan ya yi mata ciki kuma sai ya kashe ta da ya kashe ta sai shaidan ya ce ka kashe ta saboda idan kabbarta asirinka zai tono bayan ya kashe ta kuma sai shaidan ya koma a cikin mafalki ya gaya ma ɗaya daga cikin dangin wa'annan matar to yar uwar kuwa malam wane ne ya sadu da ita kuma ya koma ya kashe ta bayan haka sai suka je suka tardo wannan malamin da suka tardo shi sai shaidan ya ce mishi to in dai kana so in rufa maka asiri ka yi mini sujuda ɗaya bayan haka ni kuma zan rufe ma asiri saboda su wa'ancan ni ne na je cikin mafalki na gaya musu kai ma yanzu in kan mini sujuda zan yi abun da zan yi in raba ka daga wannan laifin da kai kuma ba za a kama ka da laifi ba sai wannan malamin ya yi ma shaidan sajada bayan ya yi mai sajada sai shaidan yake cewa inni bari ummin to ni fa yanzu na barranta daga gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ni ina tsoron Allah madaukakin sarki anan malaman tafsiri suna kawo wannan kissar amma ibnu atiya yana ganin cewa wannan kissa bata inganta ba saboda a cikin isnadinta akwai wa'anda akwai wasu mutane wanda ba a yarda ba da a karbi labari daga wajensu amma dai malaman tafsiri sun cika kawo wannan kissa a cikin littattafansu na tafsiri don su bayyana cewa shi shedan idan ya tirza dan adam yayi aiki yayi aiki na asha to daga baya kuma zai dawo ya ce mishi ni na barranta daga gare ka ni ina tsoron Allah maɗaukakin sarki to a yaushe ne shaidan zai ce ma ɗan adam ni yanzu da ni da kai mun rabu saboda ina tsoron Allah maɗaukakin sarki sai malaman tafsiri suka ce a ranar tashin alkiyama ne idan an haɗu da su da shaidan a cikin wuta sai shaidan ya ce musu inni bari umminkum ni hana barranta daga gare ku ni ina tsoron Allah na maɗaukakin sarki kamar yadda Allah yake ba mu labari a cikin wata sura wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني أخاف الله رب العالمين idan aka tashi a ranar tashin alkiyama da shaidan da 'yan wuta a cikin wuta allah maɗaukakin sarki ya kare mu sai shaidan ya tashi ya yi shela ya ce ma 'yan wuta ni a duniya na yi muku alkawali na ƙarya sannan na saba muku kuma lokacin da na zo nan muku wasu wasin kada ku bi Allah ku saba ma Allah shedan yace ba da ƙarfi ba na tilasta muku kawai dai kun bi ni ne a ranar tashin alkiyama sai su yi tir da Allah wadai tsakanin shi da shi da 'yan wuta sai ya ce musu ma ana bi musrikhi kuma ma antum bi musrikhi ku ba za ku iya cetar da ni daga wuta ba haka ni ma ba zan iya cetar da ku daga cikin wutar jahannama ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wata ayar wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya zayyana musu ayyukan su na asha falamma tara'atil fi'atan qala inni bari'un minkum inni akhafu Allah rabbal alamin abinda ake ce ma shaytan shine a cikin aljannu mutanen a cikin aljannu wa'anda suka zama wa'anda suka zama lalatattu su ne ake ce ma shaidan saboda su aljannu a cikinsu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to akwai mutanen na kirki daga cikin aljannu su ne ake ce ma shaitan akwai kuma al-ifrit shi al-ifrit shine wanda ya kowa kangarewa a cikin dangin aljannu akwai kuma iblis shi kuma iblis daga cikin aljannu ne Allah maɗaukakin sarki ya fitar da iblis amma karimar ablas idan aka faɗe ta a yaren larabci ana nihi da ita ayya isa min rahmatillahi wanqata anha mutumin da ya yanke kamna daga rahamar Allah shine ake ce ma ablas sai ya zamanto kalmar iblis idan aka ce al-iblas ana nihi da ita bakin ciki da yanke tsammani daga Allah maɗaukakin sarki su ko aljannu wasu mutane ne wa'anda ba ɗai suke da mutane ba me yasa aka sanya musu aljannu saboda su wasu mutane ne wasu halittu ne wa'anda ba a ganin su shi yasa Allah maɗaukakin sarki yasa ana ce musu aljannu saboda ba ma ganin su kalima ta ash-shaytan ta zo a cikin alqur'ani mai girma so 80 haka kaliman iblis ta zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda goma amma shi iblis shi shaidan a kullum ba ya gajiya yana ta ƙoƙarin ya ga yaya ne za a ya hallaka ɗan adam yaya ne za a ya sa ka bar bauta ma Allah kullum shaidan ba ya gajiya kullum tunanan shi yaya ne za a ya sa ka yi aikin 'yan wuta yaya ne za a ya sa ka yi aikin asha yaya ne za a ya ga cewa ya kange ka daga bin hanyar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya yi alƙawalin cewa fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in shedan ya yi alƙawali tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya koro shi daga sama ya ce ya rantse da izza Allah maɗaukakin sarki sai ya hallaka 'yan adam gaba ɗayansu illa ibadaka minhumul mukhlasin shedan ya ce sai dai bayon ka kadai wa'anda su suna tsarkake bauta ga Allah madaukakin sarki shi shedan a kullun kokarin shi yaya ne za a yaga cewa ka lalace yaya ne za a yaga cewa baka tashi kai sallah ba yaya ne za a yaga cewa ka saba ma Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata hadisin da al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak ala sahihain hadisin abu musa al-ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa idza asbaha iblis a duk lokaci duk kullum idan shaidan ya tashi da safe basta junudahu sai ya tattaro yaran shi sai ya watsa su a doron ƙasa fa yaqulu man adalla al-yawma musliman albastuhu taj sai shaidan ya tara 'yan uwan shi ko ku ya tara yaran shi shedanu sai ya ce musu ku je ku yatsu a cikin duniya duk mutumin da ya batar da wani musulmi a cikin ku yau albastu huttaj sai shedan ya ce zan sa mishi zan sa mishi hula ta sarauta shaidan idan safiya ta yi a kullum sai ya tattaro yaran shi ya ce ku tafi a cikin dauran ƙasa duk wanda ya yi ƙoƙari a cikin ku ya ɓatar da wani musulmi ko ku ya ɓatar da wani mai imani ya sashe aikin asha to idan ya dawo zan sanya mishi rawani irin rawanin da ake naɗa masarakai fayajiu ahaduhum fayaqul cikin daya wa'anda shaydan ya tura sai ya da wajen shaydan sai ya ce ma shaydan lam azal bihi hatta aqqa walidahu na samu wani musulmi ban gushe ba ina mai wasu wasi ban gushe ba ina batar da shi har sai da ya saba ma ma'aifiyar shi ko har sai da ya saba ma uwayen shi faqal sai shaydan ya ce yushaku an yabrahu sai shaydan ya ce ai ba kokari kai ba dan kasa ya bata ma uwayen shi rai ko bai musu biyayya ba tana yiwuwa gobe ya musu da'a wa ya ji wa ahaduhun ɗaya kuma sai ya zo a cikin wa'anda shaidan ya tura fa ya ƙulu sai ya ce lam azal bihi hatta tsallaka imra'atahu sai wani shaidan ya zo ya ce ya kai babban mu shaidan iblis yau na samu wani mutum ban gushe ba ina ta mashi wasu wasi har sai da nassa shi ya saki matar shi fayaqul sai shedan ya ce mashi yushaku an ya tazawwaj ai ba kokari kai ba dan kasa ya saki matar shi gobe ma zai yi aure wa yaji'u ahaduhum sai wani ya zo ya ce lam azal bihi hatta ashara sai ya ce ya kai babban mu iblis yau na samu wani musulmi ban gushe ba ina batar da shi hatta ashara har sai da nassa shi yayi ma Allah madaukakin sarki shirka sai shedan ya ce fa yaqulu anta anta sai shedan ya ce ai irinka irinka ne nake so wa'anda za su sa bayu su bace su yi shirka wa yaji'u ahaduhum sai wani ya zo ya ce fa yaqulu lam azal bihi hatta qutila sai wani ya zo ya ce ya kai babban mu shedan iblis a yau na samu wani ban gushe ba ina yi mishi wasu wasi ban gushe ba ina batar da shi hatta qatal har sai da ya kashe wani fa yaqulu anta anta sai shedan ya ce madalla da irinka irinka ne ake so wa yalbisu huttaj sai shedan ya sanya mishi wannan rawanin da yace zai sanya ma duk wanda ya batar da mai imani a cikin su kadiba dukkanin wannan da wanda ya saba ma uwayen shi da wanda ya saki matar shi da wanda ya saki matar shi da wanda ya shirka dukkaninsu a wajen shaidan ba su yi aiki ba amma wanda suka burge shaidan shine wanda suka sa ya suka sa musulmi ya shirka da wanda suka sa wani musulmi ya kashe wani musulmi su shaidan ya hebirgewa su shaidan za ya sanya ma wannan rawanin da ya alkawalin za ya sanya musu idan dai sun batar da wani musulmi to kai a matsayinka na mai imani mutumin da duk in ya tashi da safe ko ko halittar da duk in ta tashi da safe tana kokarin menene za ta yi ta ga cewa ta badda ka har yana ba da tukuci yana naɗa rawani in an batar da kai a matsayinka na musulmi to menene kai wanda ya kamata ka tashi cewa ka kare kanka saboda kada shaidan ya sa koda ya turo 'yan uwan shi iblis kai ba za su samu nasara akan ka ba balle har su batar da kai ko shakka babu mai imani idan dai shaidan zai tashi da safe ya tura 'yan uwan shi shaidanu cewa su samu su samu su batar da mai imani to shi ma mai imani ya kamata ya dage a wurin ganin cewa ya samu ya kare kanshi daga shaidan yana daga cikin abin da mai imani zai yi ya kare kanshi daga shaidan shine al-isti'aza mutum ya zanki cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da ka ji kasala duk lokacin da ka ji wani wasuwasi shedan yana so ya sa ka wani al'amari na saba ma Allah madaukakin sarki ko yana so ya sa ka kai gaba ko yana so ya sanya ma wani wasuwasi anyawa na ba hasada ta yake yi ba yana so dai ya sanya ma wani abu na saban Allah to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da ka gai wannan kalimar to Allah madaukakin sarki za ya kare ka daga sharrin shedanin da shaidan yake turowa a kowace safiya domin su batar da masu imani kamar yadda Allah yake cewa wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah a duk lokacin da ka ji wani zigi duk lokacin da ka ji wani wasi na abu mara kyau daga shaidan to fasta'id billah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah madaukakin sarki shi kuma yayi alƙawalin za ya kare ka daga sharrin shaidan haka hadisi ya tabbata daga abu huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin shi a duk lokacin da kuka ji iza sami'tum siya haddika a duk lokacin da kuka ji kukan zakkara fas'alullah min fadli to ku roki Allah falalashi fa innaha ra'at malikan saboda ita wannan shi wannan zakaran ya ga mala'ika ne a duk lokacin da ka ji zakara ya yi kuka manzo Allah ce to ka roƙi falala Allah saboda akwai mala'ikan rahama a kusan wannan zakara wa idza sami'tum nahiqal himar manzo Allah ce a duk lokacin da za ku ji kukan jaki fata'awwadu billahi minash shaitanir rajim fa innahu ra'a shaitanan sai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki saboda shi wannan jakin ya ga shaidan ne ashe al'ummar da shaidan yake turowa a kowace safiya domin taɓatar da mu to idan mutum yana yawan tafaɗin a billahi minash shaitanir rajim to Allah maɗaukakin sarki zai kare shi daga dukkanin wani wasi na shaidan kuma shaidan ba zai ci galaba a kan shi ba abu na biyu da mutum za ya kare kanshi daga sharrin shaidan shine yawan ambatan Allah kathratu dhikrillahi azza wajal mutun ya ta yawan ambatan Allah madaukakin sarki idan dai mutun yana ambatan Allah madaukakin sarki to shaidan ba zai taba samun galaba akan ka ba duk rundunar da shaidan yake turowa domin tabatar da masu imani in dai kai kana yawan ambatan Allah to shedan ba zai samu galaba a kanka ba hadisi ya tabbata daga Abu Hurairra ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu hatta yumsi duk mutumin da ya gai wannan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan kalmar za ta kare shi daga shedan har sai ya maraita idan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari da safe to shedan ba zai samu cin galaba akan ka ba har sai ka maraita idan kuma ka gai da marece to shedan ba zai samu galaba akan ka ba har sai wata safiyar ta tardoka sai manzon Allah yake ce mana walam ya'ti ahadun wani mutum ba zai taba zuwa ba bi afdali mimma ja'a bihi wani mutum ba zai taba samun wata lada ba wadda ta hiladakka sai mutumin illa illa ahadun amil aksara min dalika sai mutumin da ya gayi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari ko ko ya gayi abin da ya sau ɗari shi kadai ne zai hika samun kariya daga shaidan kuma shi kadai ne zai hika samun lada a wannan yinin naka haka hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdallah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su yake cewa idza kana junhal layl manzo Allah yake cewa idan dare ya karato au amsaitum ko ko marece yayi bayan sallar la'asar zuwa karfe biyar na marece manzo Allah ce fa kuffu subyanakum ku kame diyanku fa inna shaytana tanshiru hina izin manzo Allah ya ce idan magariba ta ƙwaraito ki kama ɗanki ko ku ku kama ɗiyanku ku adana saboda shaidan yana wanzuwa a wannan lokacin amma manzan Allah ce fa'iza zahabat sa'atun minan layin fahalluhun amma a lokacin da aka ce an ƙare magaruba an ƙare isha'i to kuna iya kusa kiɗiyanku domin su je su biya muku bukatunku a lokacin shaidanu sun gama yawo wa aghliqu al-abwab manzo Allah ce idan za ku yi kwana ku rihe ƙohohi wa dhkuru Allah don haka kuma ku ambaci Allah fa inna shaitana la yaftahu baban mughlaqan shaidan ba zai taba iya bude duk gidan duk kofar da za a rihe ta aka ce bismillah aka rihe to an kare wannan gidan daga shaidan har sahiya ta yi shaidan ba zai iya kama kofar da aka ambaci Allah ba a rufe ta amma a yau idan ka duba ba ana gab da sallan magariba zaka ga 'ya'yan musulmi suna ta yawo ka rasa su wa'annan 'ya'yan wai ina uwayensu sai yaro ya girma kuma sai ka ji da uwa da uba ana kukan cewa yaron nan ya fi ƙarfi na dole ne yaro ya fi ƙarfinka saboda ka bar ma shaidanu shi lokacin da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kama yara a sanya su a gida in na goya ne a goya shi in wanda ya wuce goyo ne a tabbatar yana a cikin gida a zamne ka bar ɗiyanka da su da shaidanu gab da magariba dole ne ka mai magana ya ƙiji dole ne ka sa shi makaranta ya ƙi zuwa dole ne ka sa shi ya hana dole ne ka aike shi ya ƙi zuwa saboda ka bar ma shaidanu shi yanzu shaidanu ne suka yi tarbiyyar shi ba kai ba sai manzon Allah ya ce mana fa kufu su biyanakum ku riƙe 'ya'yanku amma a yau idan aka ce ma an yi sallan magariba ka yi yawo a cikin unguwanni ka gani ‘ya'ya za ka ce kamar ɗiyan aljannu yadda ka san ba aihuwarsu aka yi ba to wannan kamar mun bar ma shaidan ne mun ce ya mu tarbiyya mu mun kasa kowa ko ya san tarbiyyar shaidan yadda take Allah maɗaukakin sarki ya kare mu abu na hudu da bawa za ya kare kanshi daga sharrin shaidan shine arwalla duk bawan da ya kasance yana yawan yin arwalla to shaidan ba zai samu galaba a kan shi ba hadisi ya tabbata daga abu huraira wanda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku ya zo kwana to shaidan yana zuwa a kusan kan shi sai ya yi mishi kulli guda uku kowane kulli na guda uku sai shaidan ya dan ice maka urqud ka kwanta ka yi ta kwana ai akwai sauran dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan mutum ya tashi ya arwalla sai kulli guda ya kwance idan ka ambaci Allah sai kulli guda ya kwance idan kai sallah kuma sai kulli guda ya kwance sannan sai mutum ya tashi fa asbaha nashidan tayyiban nafs sai kaga mutum ya tashi da safe yana mai nishadi yana mai fara'a saboda ya samu yayi sallah asuba a cikin lokaci wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan amma idan shedan ya daddaba ka ya hana ka ka tashi to sai ka ga mutum ya tashi da safe yana ta bakin rai mutum ya tashi da kasala saboda shaidan ne ya taushe shi ya hana shi ya tashi ya bauta ma Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana cewa idan kana yawan arwalla to rundunar da shaidan yake turowa a doron ƙasa kowace sahiya domin su batar da masu imani kai ka fi ƙarfin wannan runduna ba za su iya samun nasara a kanka ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk mutumin da ya ta kwana tun dare har safa bai samu ya tashi ya salla ba manzo Allah yake cewa wannan mutum ne wanda shaidan ya rige yayi mishi hitsari a cikin a cikin kunnuwan shi abu na biyar da mutum zai yi ya kare kanshi daga shaidan daga sharrin shaidan shine luzumul jama'a mutum ya zanki zama da mutane kada ka ware kai kadai ba ana nufin ba kuma ka zamna da mutanen banza a'a ka nemi mutanen kirki ya zamanto su ne majalisarka kuma su ne kake mu'amala da su saboda a duk lokacin da ka zamna kai kadai to kamar ka ba kanka shedan ne na yama wasu wasi ya sa ka kayi abinda ba daidai ne ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a lokacin da suke balaguro idan suka tsaya wani wuri domin su huta sai su wawwatse su rarrabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna tafarruqakum fi shi'abi wal awdiyati inna ma dhalikum min ash-shaytan manzo Allah yake cewa rarrabuwar da kuke yi ha mutum bi su ware mutum ɗaya ware kowa ya ware manzan Allah yake ce musu wannan wannan daga shaidan ne shaidan ne yake so ya yi muku wasu wasi ya sanya ku abin da ba shi ne daidai ba to tun daga lokacin sahabban manzan Allah sai suka kasance ko da ku suna yawo a balagoro za su nemi wuri ne su zamna su zamna a cikin jama'a su huta don haka duk mutumin da yake so kada shaidan ya samu galaba akan shi to ya samu ya zanki zama tare da mutanen kirki kada ya ware shi kadai abu na shidda da mutum zai yi ya kare kanshi daga sharrin shaidan abu na shidda da mutum zai samu ya yi domin ya kare kanshi daga sharrin shaidan saboda ka a tashi ranar tashin alkiyama a ji ka kona ta tsine da kai da shaidan abu na shidda da za ka yi shi ne taqwallahi azzawajal kowa ya yi ƙoƙarin ya ga cewa lalle yana bin dokokin allah iya gwargwado abinda allah maɗaukakin sarki ya ce a yi a yi abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to mutum ya samu ya yi ibn umar umar dan khattab Allah ta ƙara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsaba imani da takawa na umar bin al-khattab idan ya taho shi ma shedan ya taho to shedan din za ya sake hanya domin imanin umar bin al-khattab dan haka duk mutumin da yake tsoron Allah yake kokarin ya kamanta dokokin Allah zaka ga cewa ana ta masihiri ana ta turo ma aljannu ana ta magirka amma duk da haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙi ba da nasara a kanka saboda saboda kana tsoron Allah maɗaukakin sarki abu na ƙarshe da za mu rufe da shi shine wata ƙissa ta al'imamu ahmad bin hanbal ibn hanbal lokacin da ya zo rasuwa yana cikin magagin mutuwa sai ɗiyan shi suka ji yana cewa la ba'ad la ba'ad la ba'ad sai ya ji ɗiyan shi suka ji yana cewa a'a a'a akwai saura a'a akwai saura a'a akwai saura sai suka tambaye shi ya babanmu mu yasa muka shi kana cewa haka yake cewa ai shaidan ne ya zo wajena yake ciza yatsa yana cewa kai ahmad bin hanbal na fitintunu kowa na badda kowa amma kai kaɗai ne ka gagare ni sai ibnu hanbal yake ce mishi la ba'ad la ba'ad har yanzu ban kubuta daga sharrin ka ba har sai na ga cewa Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwata ba tare da cewa na biye ma ba na saba maka ashe shaidan duk lokacin har lokacin da zaka mutuwa to shaidan yana zuwa domin ya hana ka ka faɗi kalmar la ilaha illallah amma idan ka dage kana ambatan wa'annan abubuwan guda shidda da muka gai to tabbas ka Allah madaukakin sarki ba zai taba ba shaidan galaba akan ka ba Allah yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah madaukakin sarki yana ba masu imani damar su furta kalima wadda take kalima ce ta la ilaha illallah wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah madaukakin sarki yana yin abun da ya ga dama ashe shedan idan ya tashi da safe za ya tura al'ummar shi za ya tura rundunar shi a gare mu cewa su zo domin su batar da mu har ya musu alkawalin cewa idan sun batar da mu to shi kau za ya sanya musu rawani irin rawanin da ake sa masarakai ashe mu ma yan uwa musulmi dole ne mu tashi mu yi abubuwan da za mu kare kanmu daga shedan abubuwan da za mu yi abubuwa ne masu yawa amma idan mutum ya dage yana yin wa'annan da muka zana guda shidda to tabbas ka Allah maɗaukakin sarki za ya kare shi daga sharrin shaidan kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah